نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد شيء قبل كراتمنا قصيدة أبو إسحاق الألبيري رحمه الله تأتائية زام تاشي wato ainihin daidai ina ne? baiti na nawa kenan 67 ايوه انا لم اخذ بحر الخطايا نعم قال رحمه الله وها انا لم اخذ بحر الخطايا كما قد خذته حتى غرقت ولم أشرب ولم أشرب حميا أمي هميا أمي دفر وأنت شربتها حتى سكرت ولم أنشا بعسر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت, حللت فيه وانتهكت لقد ساحبت أعلاما كبارا ولم أرك ولم أرك اقتديت بمن سحبت وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهت ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت كذوب لما نطقت ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت نعم ما لم يتي وها أنا لم أخض بحر الخطايا فتوينا مغنى دلسان المنصوح الناصح يتحدث بنساء بلسان المنصوح أنغانيكو آه wanda yake nasihan ne shi al'albiri yake wato bayani kamar martanin shi wanda ake ma nasiha abubakar ce mishi dubu wa'azin da kake eh haka ne amma kai ma kana da naka matsalolin balgwarani kana da ikon da zaka ce haka duk da shi ɗalibin bai da dama faɗin haka amma dai ya mai da zargin zuwa gare shi ne sai cewa ha ana gani nan dai lam a khud bahar al-khataya ban keta tekuna na zunubai ba kama ka dukhtahu kamar yadda kai ka keta ciki hatta gharibta haka nutse kai da kake ta wani wane ne wane ne zunubanka ko kare ba zai ci ba kai zurfi cikin zunubai wato yana nuna shi kanshi ba tsiraye ba an gane ne walam ashrab humayya ummi dafrin kuma wato ban sha daga ummu da firin ba himayya ya daukan wata guba ban sha daga guba ta duniya ba ita ce ummu da firin ummu da firin al'udaba ul'udama ana wato abbara duniya da ummu da firin an gane ko ban sha daga guba ta duniya ba ma'ana ni ban jima cikin duniya ina morewa ba wa an ta sharibta hakai ko kasha hatta sakirta sai da kai mai duniyar kasha ta kai makaro kayi kaza kayi kaza tun da kafi ni jimawa a cikin duniya an gane kuwa walam an sha bi asirin fihi naf'un ban taso a cikin zamanin da ke da amfani da alheri da yawa cikin shi ba tun da la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu huwa sharrun min zamanin mu banna ta fi yawa kai ko zamaninku akwai mutanen kirki duk da haka kuma baka amfana ba kina yana nuna tsagwara ma kai yaro zamani yanzu al'amura mutane sun lalace ni ko da na taso cikin mutanen kirki kuma ban tasiranta da su ba yana zargin kanshi wa anta nasha'ta fihi kai ko ka rayu ka taso cikin zamanin wa man tafa'ata baka amfana da amfanin zamanin ba walam ahlul biwadin fihi zulm ban sauka a cikin kwari wanda yake akwai duhu cikin shi ba zulmu zai iya daukan zulma ana ban shiga cikin zaluntar al'umma ba kamar yadda kai kake zalunci wa anta halalta fihi wanta hakta kai ko ka shiga ciki ka sauka a ciki wanta hakta ka keta ni ba na zaluntar al'umma kai ko ka cuci mutane mun san kawai misali laƙar sahabta a alaman kibar haƙiƙa kayi rayuwa da manyan mutane masu girma a alam aka jam'in alam a ce alam asalin ma'ana wato alama a cikin mutane akwai a alam wanda su ne jagorori ko manya wanda su ake fara hangowa daga nan ake ce ma tuta alam ko saboda mai daga ta galibi sama ake kuma tana alamtar da wannan gari kaza ne wannan gurin kaza ne wannan jam'iyya kaza ne wannan fati kaza ne wannan yan club kaza ne tuta kenan an gane ko to a cikin al'umma su waye tutocin al'umma su ne malamai shugabanni da sauransu yasa siyaru a'lamin nubala da azhabi ya rubuta tarihin wato faɗakakkun manyan maluma da manyan mutane ciki hadda sarakuna ya ba da labarinsu hadda na banza ma ya ba da labarinsu su ibn al-mu'tasim wato daula ta ba take da suna ubaidiyya da kaga ba mutanen kirki bane amma ya ba da labarin su li'annahum a'lam saboda manyan mutane ne an san su shi yasa manyan duwatsu ma ake kiran su a alam inda daga ko ina an ka hango dutse ka ce dutsen kauye kaza dutsen gari kaza wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun an gane to ka rayu da mutane jagorori manya ma'ana manyan malamai manya manyan malamai kayi rayuwa da su shi yasa littafin ibn al-qayyim wasu suna karanta shi a'lamul muwaqqi'in arabil alamin wasu su karanta i'lamul muwaqqi'in arabil alamin i'lam kenan yu'limuka akan suwaye malamai a'lam manya manyan malaman da suke fatawa duka zai iya dauka an gane ku لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت sai dai kuma banga kana koyi da wanda ka rayu da su ai zama da mutumin kirki alheri shi yasa annabi sallallahu ya siffanta mai zama da mutumin kirki dawa mai zama da mai turare ko ka siya ko ya tsan maka ko ba komi dai za a siya ka ji kanshi alal aqalli kenan don kana tare da malami ko ka tambaye shi shine ka siya din ya baka fatawa ko kuma ya tsan maka shine ya ma nasiha ko kuma wani ya tambaye shi a gabanka a bashi amsa daga kai ma ka karu in dai malamin na kirki yanzu malaman ba sai a zauna da su a duk wata sabga ta jahilai da su babu wani bambanci har ma fatawa wani baya so ana cikin hutawa sai na cikin shakatawa na ka zo ka dami dai ba shi malami ko ina cikin da'awa yake ko ina cikin da'awa yake da yaran da wato da yanayin wada'i da yanayin zarfi na zamani da makana to banga ka yi koyi da waɗanda ka zauna da su ba wana dakal kitabu alqur'ani na kiranka ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم القرآن نا تكرنك كتوبة كزما متمن كركي ككياي ككنسا كنسو فلم تجبه بك أمسى مشبه يعني دعاك للتوبة فلم تتب ودعاك للتقوى فلم تتقي ودعاك لإصلاح الأحوال لإصلاح يعني الأعمال لم تصلحها shine falam tujibu baka amsa ma kira na alqur'ani ba wa nabbahaka almashibu furfura ta ma wato tambihi ta ma alam yake ce ma rebe ko furfura rebe ce tana ta tuna ma kai haba ta ka kusa tafiya awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara وجاءكم النذير annazir suka ce furfura ake nufi ake nufi gishirin mutuwa yasa annabi sallallahu alaihi hadisi yace qad a'zara Allahu ala mruji ala mru'in balagha umruhu 60 sana tun mutumin da ya kai shekara 60 Allah ya katse mai hanzari an mai duwata talala an mai duwani jinkiri ya kai 60 bai tuwa zai yi wuya ya tuwa to kuma ba shi da uzuri a gurin Allah furfura ta faɗakar da kai faman tabahta baka faɗaka ba ka faɗaka ba har yanzu baka daina saban Allah ba wato yana nuna gashi ni duk da furfura ta gashi ga wa yakbuhu bil fata fi'lu tasabi aikin kuruciya yana da muni ga matashi yaro matashi ya kai shekara 18 shekara 20 30 eh kaga ya zan saurayi ya zan matashi idan ya aiki na kuruciya na 'yan shekara goma shekara sha biyu abu mai muni ne wannan shi ne wa ya kubufu bilfata fi'lu tasabi aikin kuruciya mai muni ne ga matashi sai cewa akbahu minhu mafi muni daga wannan shehun kattafatta tsoho kuma ya aikin matasa ai abun mataki mataki la tarkabun na tabaqan an tabaq atbaq ne rayuwa tibaq shatta marahil adida abinda za ka yi kana da ƙuruciyarka a ɗaga ma ƙafa in ka zan saurayi ba za a ɗaga ma ƙafa ba abinda za ka yi kana saurayi a ma uzuri a ce gigiwa ƙuruciya ce a ce aiwa na murahaka ce aiwa na kaza ne in ka tsufa kai ba wanda zai ma wannan uzurin to matashi ya aikin yarinta abin muni ne to mafi muni shine tsoho ya aikin matasantaka da samartaka tunda har yanzu matashi bai jima da baro gidan ƙuruciya ba akwai sauran burbushinta amma tsoho wanda ya shekara arba'in zuwa sama furfura ta fito mishi ya gajiya ya ga yau la'alla ya karanta an karantar da shi ya ga wa'azi na zahiri ya ga na baɗi ne don me kuma zai dinga aikata ayyuka irin na matasa an gane ko duk da ba ana cewa su matasa su yi abin da suka ga dama ba amma ko yaya ne duk yanda matashi ya kai ga kamewa sai yayi wani abu da tsoho zai ce kash da dai ba haka akai ba so da ya hango wani abu sai ce wa nafsaka zumma yani zumma nafsaka an yi taqdimin maf'ul wa nafsaka zuba zaka ce wa nafsuka ba ana wa nafsaka zumma kamar da ake cewa wallahi as'alu ko yani as'alullah wa nafsaka dhumma ka zargi kanka la tadhmum siwa kaga nan cikin fa'idar taqdimi da ta'khiri nan al-hasr yani nafsaka dhumma ka ka zargi kowa sai ranka la tadhmum siwa ha tawkili kar ka zargi wani in ba ranka ba ka ji da kanka mala sai cewa laifi tudu ne sai taka nashi ya hango na wani ka ji da kanka la tazmum siwaha li aibin karka zargi wata rai da ba taka ba da wani aibi fahiya ajdaru man zamamta ranka ita tafi cancanta ka zarge ta dan zargi shike jawo gyarawa dan kullun kana ganin daidai kake bayan da za ka gyara amma an ka kai mataki na mu'ataba kana zargin ranka to wannan zai taimake ka gurin wato ainihin tsarkake ranka dole kai muhasabar ranka ka auna tsakanin daidai da rashin daidai dole kai mujahada gurin sata ta dage gurin bautar Allah dole kai mu'ataba ka dinga zargin ranka akan abin da take aikatawa sannan a shiga matakin mu'aqaba ka dinga hukunta ta ce ni dai tunda ba zan bar ƙarya ba zuciyata na san ƙarya to duk ranar da ne ƙarya sai na yi sadaka da zikabiya kaga mu'aqaba kenan eh irin su ko kaga hukuba ce mai girma tunda na yi ƙarya to jika biyar haka muhammad hassan ya kawo wanda ke yin haka cikin amurka inda laifi na ga shi ma ƙarya ce don ranar da na yi ƙarya sai na yi sadaka ya ɗaura ma kanshi in yi ƙarya zai yi kiyamun laili sai ya ƙarya kuma ya kiyamun lailin shi in yi ƙarya zai yi azumi ya ƙarya ya azumi to ka san rai da kuɗi zuciya bugun zuciya da kuɗi tare suke tafiya ranar da ya ce to sadaka ina ga biyu uku ba ya tuba ya daina ƙarya kwata kwata a rayuwa da ya tana zai yi ƙarya sai ya tana da tafiya sai ya fasa yau shi in kai ƙarya me za ka samu to ire-iren waɗannan wa anta ahaqqu bitafnid minni bitafnid minni kai ka fi cancanta da zargi fiye da ni at-tafnid fannada yufannid ya'ni dhamma yazummu kai ka fi cancanta da zargi fiye da ni duk da tafnid yana zuwa da ma'anar rudin tsufa laula an tufannidun fanid وما أرسط ولا قوسي أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند إيه ابن سبعين سكن ملاحدة ذاك الكاذب مكر يتي الفند وند يا يا يا يا ركتي وفاتا بغش to sannan at-tafnid yakan zo da ma'anar zargi kai ka fi cancanta da zargi fiye da ni zargi yana da sunaye shi ma akwai azlu ko yana cikin zargi ya cikin zargi adluka lil mar'i laha wa qishratu al eid ud al liha wa jam'u lihiyati al luha bil kasri wa dhammi hubi bil dhammi wal kasri hubi walau kunta labiba lama nafaqta inda kana da hankali da mi hankali ne kai da ba ma za ka yi magana ba shiru ya kamata kai kun ga anan gurin kuma duk da ba hujja ba ne don kana laifi kuma ka san haramun ne ka ce ba za ka yi magana a kai ba don kai ma kana yi zunubi biyu imam sa'idi ya yi wannan tambihin cikin faɗin allah ta'ala ya yi rizin amur lima ta kudu na mala ta fa'alo da kuma a ta'amurunan nasa bilbirri wa tansauna a kusa ya ce kar wani ya ɗauka tun da an ce ya ayyuhan lazina amanu lima ta kuluna ma la ta fa'aluna kabura makatan inda Allah an ta kulu ma la ta fa'aluna Allah yakan yi fushi sosai in ka faɗi abin da ba ka aikatawa ka ce a yi kai ka ƙi ka ce a bari kai ka yi na zunubi an gane to shi ke na shi ya ce to bari baran yi magana ba tun da ni ma aikatawa ne so sai ce to zunubi ga zunubin ka aikata laifi ga zunubin ɓoye ilimi lallazina yaktumuna ma anzalna minal bayyanati walau da zuwa ga da haka shi qur'ani hada shi ake dalilai sai a hada su a fitar da natija yi kokari ka kiyaye amma ba dole ba sai ka daina aikin banzan sannan zaka hana mutane yin shi musamman a gurin abin da ya shafi tarkul munkar gwara gwara an rawaito daga su al-hasanul basri ya wani hadisi ne yake karantar da shi sai da ya aiki da shi shi wannan wani abu ne na fudul abu ne wanda ba wajibi ba amma in wajibi ne baka cewa tunda ba na fitar da zakka darasi na ba zan can zakka ciki ba zan taba yin hudu ba kan zakka ba tunda ni ba na fitarwa zunubi biyu za koya gaskiya sai ce walau bakati dima'ainaka da idanuwanka biyu za su yi kukan jini khaufan saboda tsoro li zambika tsoro game da zunubinka da kake aikatawa lam aqul laka qad aminta ba zan ce ma ka amintu ba ba wani lallashinka da za ka yi ta kuka hawaye ya kare kai kukan jini ba zan ce ka aminta ba sai ranar da ka gyara wa mallaka bil amani wa anta abdu waye zai ma ya lamunce maka samun aminci alhalin kai bawa ne wanda umirta an umarce ka fa ma'tamarta wala ata'ata baka bi umarnin ba timar shine wato imtithalul amr baka biyayya ga umarnin da aka yi ma ba wala ata'ata baka yi da'a ba to ya za a yi kuma in ce maka za ka samu aminci daga idan mutum na neman aminci wato ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye dokokin Allah shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun innal ladina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون imani da Allah kuma ka tsayi gurin kiyaye dokokin Allah to shine zaka samu aminci yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim salimun min al-kufr salimun min ash-shirki wal bid'ah salimun min adh-dhulmi wat tughyan salimun min al-hiqdi wal ghibati wan namimati wal kibri wal hasad wa wa wa سليم بالتقوى بالتوحيد بالطاعة بالامتثال مفهوم الله يسامح ذاتي ايه هكذا